بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan sanata Muhammad dan Juma Goje da ke wannan unguwa tamu mai albarka unguwan Fantami nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin juma'a wanda ya daidai da 23 ga watan ɗayan musulunci watan almuharram hijira yau na da shekara 1447 daidai da 18 kenan ga watan bakwai. na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba masu kallon mu kai tsaye da masu kallon mu ta kafafen yada bayanai na zamani muna da cikin suratu maryam alaihassalam a karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 27 a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam alaihassalam muna cikin kissar ita maryama din da kuma ɗanta annabi isa alaihi salam waje alna bana maryama wa ummahu aya Allah ya ce na sanya ita maryam da ɗanta isa alaihi salam zamto aya su zamto abun kula ga mutane domin irin mu'ujiza da Allah ta'ala ya fitar a ƙarƙashin su Allah ramma za mu tashi a faɗin Allah ta'ala da yake cewa فأتت به قومها تحمله
بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
amma kun da ya gabata mun ji yanda Allah ta'ala ya koyawa nanan Maryam wata hikima da kuma mafita daga shi Allah subhanahu wata'ala ya ce har in kun haɗu da ɗaya daga cikin su waɗannan mutane to ki ce ke kina azumi ku quli inni nazartu lirrahmani sawma shi yasa kalmar sawm sau ɗaya ta zuwa qur'ani shine a wannan gobe sai dai siyam siyam amma sawmu din shine yazo guda ɗaya a wannan sura ai imsakan anil kalam idan kun haɗu da wani ya ce ya haka ya ɗa kuma ke da baki da miji ya to suke ce ni yau na yi bakancan magana ba ni ba magana ga kowa haka ne wa Allah alƙawari falan ukallima al-yawma insiya a yau ba dan adam din da zan yi magana da shi haka Allah ta'ala ya ce duk wanda ya tambaye ta ta faɗa masa haka to ka kaddara ga ta nan daga inda ta haihun ta taho ta kamo hanya za ta taho wajen mutanenta shi ne fa'atar biyi ƙaumaha ai fa'atar bi isa alaihissalam ta haifi isa a lokacin bayan ta je ta ɗan huta ta ci dibinan nan da ruwa da allah ya ƙaddara zai zo a gunta sai kuma ta yi taho gida ta ɗauko annabi isa alaihissalam ta taho gida shi ne fa'atar biyi ƙauma ta hamilu waladattu sun mahamalattu filhal ta haife shi sannan kuma ta ɗauko shi a wannan halin ta nufato mutanenta da shi ana fahimta an santa baiwar Allah ce ba ta da wani abu na zargi tattare da ita hasali ma a masallaci take mahaifinta dama ya ce in Allah ya bashi wannan abin haihuwa zai mai da shi masallaci ya ci gaba da yawa Allah hidima tana cikin masallaci ba abin da take sai bautar Allah da hidima wa masallaci to sai kuma ga wannan kaddara ta zo daga gunta ta fita domin ta dan kimtsa kanta ta dawo sai Allah ya kaddaran ciki da naƙuda da haihuwa duk a lokaci daya har Allah yake cewa karki da mu ubangijinki zai baki mafita to gashi nan ta taho da shi annabi Isa din fa atarbihi qaumaha tahamiluhu tana zuwa ƙalo suka ce ya maryamu ya kina na maryam laƙar ji iti shai'an fariya hakika kin zo da wani al'amari mai girman gaske ai haisu a taiti biwaladin min gairi abin ya kin zo da ɗa kuma ga ɗanyen haihuwa amma baki da miji ya ka tafa shi ne laƙar ji iti shai'an fariya ai shai azim nakir abu mai mai girman gaske wani shi'umin abu haka ta ina abin zai faru haka iya yaɗa a matsayinki na baiwar Allah kina cikin masallaci kina hidima ke mutum ya kirge mahaifanki haka ke ba mutum yar banza ba baki da aure to ina ɗa ya faru ta ina kusan dama duk inda mutumin kirki yake ko da tuntuɓe ya yi to shi kenan kuma ya zama abin yaɗawa amma mutumin banza sai ya ci karansa babu babbaka ba ruwan kowa da shi amma mutumin kirki wanda ya sumfantu da addini a ce ladani ne ko limami ko wani mai da'awa to dan tuntube musamman a yanzu duniyar media shikenan kuma an dinga yadawa kenan cece cece cece cece shi yasa suka ce maryam yaya haka ya faru ta ina kika zo da da danyen goyo ko baki da miji laqad ji'ti shay'an fariya daga nan me faru
ya ukhtaha ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا suka ci gaba da cewa ya uku ta harun ya ‘yar uwar harun to wannan harun ɗin imamu kata da ya ce kana rajulan salihan wani mutum ne mutumin kirki abidan fi bani isra'il wanda ya kasance mai yawan bauta a cikin bani isra'il ba haruna ɗan ƙwan annabi musa ba ne duk da wa'ansu daga cikin akawal na malamai a kowanda suke cewa shi ne amma magana mafi rinjaye mai taron dalilai ba shi ba ne ba wanne mai suna harun wanda yake mutumin kirki ne har ana buga misali da shi ya ke ‘yar'uwar haruna a wajen nagarta wajen kamun kai wajen meka al'amura duka zuwa ga Allah yi ne uku ta harun kunga a yanzu ma ko yanzu ma mutane suna wannan in kai wani abu towa ne sai a faɗi wani mai suffa irin wannan ɗin ko da ba kwaɗa zamani da shi ba sai ana nema a siffanta ka da shi to haka ake yi wa ake shabbaha nana maryam da shi wancan harun ɗin domin shi managarcin mutum ne mutumin kirki sai ake cewa ke mutum mai kirki yar uwarwa ne wajen nagarta da kima da daraja cikin mutane shine ya uku ta haruna ma kana aboki mara sau'i mahaifinki ba mutumin banza bane dan abbasu yace a mahaifinki ba mazinaci bane shine a ma kana aboki mara sau'in imri'in su'in shine imri'in zaniyan mutum mazinaci to babanki ba mazinaci bane ballantana ma a ce dan babanki yayi kaza ba maki ke maki yiwu to amma mahaifinki ba mazanaci bane sannan wa ma kanat ummuki baghiya ita ma mahaifiyarki ba mutumiyar banza bace ba karuwa bace kun ga duk an tare ta gaba da baya mahaifinta mutumin kirki mahaifiyarta mutum mai kirki ita mutum mai kirki har kuma ana shabbaha ta ma da wani mutumin kirki yasa a wannan gaba musamman kira ga matasa maza da mata ka sani idan ƙuruciyar samartaka ta ɗebe ka to duk abin da ka je ka jawo fa ba iyakan ka jawo ba ba iyakan ka jawo ba ka jawo mahaifanka ka jawo danginka ka jawo garinku ana fahimta har ƙasar kuma ka jawo mata haka nan idan mutum mutumin kirki ne ya yi aikin alkhairi to ya jawo wa kansa da mahaifansa da garinsu da ƙasarsu ana fahimtar wannan yanzu wani zai abin alkhairi a wannan unguwar ko a wannan garin sai ka ji ana ta yadawa ai dan unguwarmu ne ai dan garinmu ne ai na san shi to haka in wani abun shari ya je kuntuka to haka wannan shirin zai bagarin zai bi unguwar har ma wani iya ɓoye kansa da kan cewa shi ba ɗan wannan yankin ba ne domin mutum ɗaya ya jawo musu ɓacin suna a duniya saboda haka kun ga anan abin da aka fara kara maryam da shi mahaifanta babanki mutumin kirki ne ba mazanaci ba ne haka nan mahaifiyarki mutum mai kirki ce ba mazanaci ba ce ma kana abokin mura a sau'in wa ma kana da umuki bagiya mahaifiyarki kamilar mata ce mutum mai kirki yadda babanki yake mutumin kirki to ta yaya ta ina abin ya faru yaya al'amarin yake daga na mai suka ci gaba da cewa فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
Allah ya ce bayan sun gama wannan magana sun ce ya ukuta haruna ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya suna cikin wannan fa asharat ilaihi sai ta nuna shi ta yi ishara zuwa gare shi fa asharat ilai ai ila isa alaihi salam an kallamuhu suka ce gashi na an kallamuhu ku yi magana da shi an fahimta dama can ai Allah ya ce ta ce inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima yawma isiya ba za ta yi wa wani dan adam magana ba to da aka zo yaya haka yaya haka mu ba mu gane ba da sauransu da sauransu aka taru akanta aka kewaye ta shikenan sai ta nuna shi ta shiga shi nan an kallamu ku yi magana da shi duk tambayar da za ku yi ku yi masa zai ba ku amsa an fahimta fa asharat ilayhi sai ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa lamma lam takullaha hujja asharat ilayhi domin babu abin da za ta ce musu sai ta yi nuni zuwa ga ɗanta annabi isa alaihi salam liyakuna kalamuhu hujja laha dan domin duk abin da ya faɗa shine hujja a gare ta duk abin da annabi isa ya faɗa alaihi salam to shine hujja shine amsa ana gane ko maganarsa amsa ce ga dukkan irin tambayoyin da za a yi mata shine fa asharat ilayhi sai ta yi nuni zuwa gare shi an fahimta wa fil qissa a wata qissa inji mai tafsiri yake cewa lamma asharat ilayhi ghadiba al-qaw a lokacin da ta yi nuni ta ce gashi nan ku tambaye shi sai suka yi fushi sai suka ce ta yaya za a yi haka kuma abin mariya kai gari na hankali ta yaya za ki nuna mana jariri a zanin goyo ke ce mu tambaye shi ta ina aka taɓa yin haka ƙalu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya za mu yi magana da wanda yake al mahad mahad iya da fassara guda biyu ko ka ce zanin goyo ko ka ce cinyar mahaifiyarsa an fahimta iyakan cinyar mahaifiyarsa ana renonsa ana goyonsa ta yaya zai yi magana ana gane ko ƙalu kaifu no kalimu man kane filma da sabiya ta yaya za mu yi magana da ya gashi nan iyakan cinyarki a zanen goyo a lullube jariri sabon haihuwa ta yaya za mu yi masa magana an bari na hankali ba ki mana magana mana daga nan mai faru
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا suna gama wannan magana da suka ce kalu kaifu nukallimu man kana fil mahdi sabiya suna gama wannan hayaniya tasu qala inni abdullahi qala sai annabi isa ya ce inni abdullahi ni bawan Allah ne imamu suddi yake cewa falamma sami'a isa kalamu lokacin da annabi isa alaihi salam ya ji maganganun su taraka riba sai ya saki mama mahaifiyarsa a take wa aqbala alaihim sai ya juyo yayi fesin din sai ya kalle su iya sabon haihuwa iya dan fililliki qala inni abdullahi sai ce ni bawon Allah ne ittifaqin malamai cewa wannan ita ce kalma da ta fara fita daga bakin annabi Isa alaihi salam malamai suke cewa cikin hikimar Allah Allah ya san cewa akwai wanda za su ce Allah ne Allah cikin iliminsa na gebu ya san akwai wanda za su ce ɗan Allah ne yasa wannan kalmar ita ce farkon maganar annabi isa a duniya inni abdullahi ya ce bai ce inni ibnullahi ba an fahimta bai ce inni anallahu ba duk bai faɗi wannan ba kuma linjila ma da wannan labarin ta zo da haka wannan ayar a haka ta zo a ciki bible na farko farko farko kafin a dinga new da old testament duka kafin a fara jirkitawa to magana haka take a cikinsu annabi isa bai taba kiran kansa Allah ba bai taba kiransa dan kansa dan Allah ba abin da yace inni abdullah ni bawan Allah ne yanda kowa yake bawan Allah ne ma bawan Allah ne inji annabi isa alaihi salam sai malami suke cewa qarra ala nafsihi al-ubudiyya lillahi azza wajal ya tabbatarwa da kansa bauta ga Allah ya nassantawa kansa shi bawan Allah ne ba bawan wani bane ba dan Allah bane maganarsa ta farko kenan awwalu ma takallama li Allah ya takida ilahi malaman tafsiri suna cewa wannan shine farkon maganarsa a duniya domin kada a rike shi abin bauta duk wanda yace shi bawan Allah ne ya kaga ba Allah bane ko ba dan Allah bane an fahimci wannan diwa wanda yace shi bawan Allah ne kun ga bashi da abin bauta idan ba Allah din ba shi ma ɗaya ne daga cikin bayin Allah subhanahu wataala annabi Isa alaihi salam yayi magana iya jariri bayan shi ma akwai wasu jirajiran da suka yi magana kamar yadda imam al-bukhari ya kawo cikin littafin sa al-lu'lu' wal marjan akwai wani jariri wanda har nan kusa kusa ma imam an-nawawi ya kawo magana cikin riyadus sadiq wanda ake cewa sahibu jurayj jurayj dai wani bawan Allah ne mai yawan ibada shi ma lokacin da ya ga hayaniya ta fara yawa sai ya kaure cewa cikin gari ya ce zai koma bayan gari ya ci gaba da ibada lokacin da kaɗa-kaɗa suka fi suka yawa a gari da ihun kallon bol da hayaniya ko kamar dai wannan zamanin namu ne yanzu da yan dj da yan iska da sauransu duk da suka fara yawa sai ya ce to shi zai kaure cewa gari ya koma bayan gari sai ya je ya kafa bukarsa a bayan gari ya ci gaba da ibadarsa ana nan ana nan wata rana sai gyati masa ta je masa ziyara da ta je masa ziyara sai ta yi sallama gare shi a lokacin kuma ya kabbara iya sallan nafila sai ce ya rabbi ummi wa salati ya Allah ga ina sallah kuma ga yata matata a lokacin bai amsa mata ba ya ci gaba da sallarsa sai ta koma gida ta dawo washe gari ta same shi ta iya sallah bai amsa mata ba da ta dawo na uku ta mai magana iya sallah bai amsa ba sai ta ji damuwa a ranta ke ta mai wata addu'a ta ce Allah wannan ɗanawa kafin ya bar duniya ya Allah ka haɗa shi da sharin mata abinda ce masu gina ka haɗa shi da sharin matan banza ya Allah domin ranta ya ɓaci daga nan ta tafiyarta kuma addu'ar mahaifa ga ɗakar ɓaɓɓiya ce ana nan ana nan wata rana akwai wata bagaya min bagaya bani isra'ila wata karuwa sai ta yi ciki ta haihu da ta haihu sai aka ritsa ta a garin cewa waye miki ciki cikin waye wannan kawai domin Allah ya nuna ishara da kuma da kuma tabbacin cewa addu'ar mahaifa karɓaɓɓiya ce wallahi sai ta buɗe baki ta ce jireju ne shi wancan bawan Allah fa dai kaura shi gari koma bayan gari yace shi ne mata ciki shi kenan kawai aka fita bayan gari haya haya haya ustazin ƙarya ne dama dama ustazan banza ne sai ɗage wando da yawan gemu dama mutanen banza ne jajaja ko ba ka ake jawa ne ka san ustazu idan yayi abu ya shiga uku abuwa mala yadda shi kare Allah ya sauko da alqur'ani daga nan ai mutu ai dama dan munafirci ka dawo bayan gari jajaja aka fige bukka aka kace kace da shi sai ce me nayi kace kaza mi kace kaza mi ai ka san abin da kai sai ce dan Allah ina so kuma wata alfarma kafin ku kashe ni ku ba ni dama na yi sallar ka'a biyu in ya so sai ku kashe ni a cikin sallar sai ke cewa Allah idan kwanana ya kare bayan da za a yi na gujewa mutuwar amma Allah ina so kafin na bar duniya ka bayyana wa mutane gaskiyar abin da don domin idan har na tafi a haka kai dai Allah ka san bari ne ba to nan gaba za a kasa samun mutane su sha'awi irin abin da nake yi Allah wannan shine fata na ka bayyana gaskiya da ya gama wannan sallah sai ya ce a meko mai wannan jaririn da aka ce ɗansa ne aka meko shi da aka meko sai ya bigi cikinsa haka ya ce man abuka ya ce waye babanka sai yaron nan iya jariri dan da aka haife shi sai ya ce babansa wani makiyocin dabobi ne shi jure ba babansa ba sai kowa ya ji kuma ya ce kai babana ba ne babana wani daddawar alganama daga na a'a wannan wali ne ai wali ne wannan ai wannan wali ai wannan shehi ne a zuwa gina mai bukkarsa da zinariya da sauransu shi a'a babban mu bukka ta takara bana su mahallu shahid wannan sahibu jureji yayi magana iya jari na uku akwai shi ma wani jaririn da lokacin wani azzalimin mai mulki yasa aka tona rami aka haƙa wuta a ciki wanda suratul buruji ma ta ba mu labari ko qutila ashabul ukhdud qutila ashabul ukhdud anna lidati alwqud idhum 'alayha qu'ud Allah ce qutila ashabul ukhdud wannan masu tono a ƙasa su rami su girka wuta suna azabtar da mutane Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu albarka annari zati loqut wuta ce ma'abuciya kunnuwa suka hurata suka yi rami suka banka wuta a ciki izhum alaiha qu'ud kuma akwai suna nan a tsaye a bakin wutar idan mutun yazo wucewa za a ce wa yake bautawa idan yace Allah yake bauta sai a je ba shi a wutar idan kuma yace wannan mai mulki shine abin bauta sai a bar shi wuce to an sa mutane a layi akwai wata mata da goyonta a zuciya take cewa ya Allah ba don wannan jaririn na bayana ba wallahi Allah kai zan zaɓa a matsayin abin bauta in ya so a kowane na ƙori na gwamnati haka amma ya ubangiji wannan ɗan na wani ke ji a zuciya take sakawa wannan jariri iya bayanta sai ce ya umma in fizi ma fi kalbiki innaki alal haqq ya ce ya babata ki zartar da duk abin da ke zuciyarki domin ke ce akan gaskiya kina kan gaskiya karki da mu ana fahimta innaki alal haq kina kan gaskiya ki zartar da abin da ke zuciyarki to shi ma ya tabbata cewa iya jariri yayi magana kun ga annabi isa alaihi salam ga sahib bujurai can ga kuma wannan wanda har ma qur'ani ya bamu labarin irin tanajin da waɗancan mujrimi suke yi to suna cikin jariran da nasi ya tabbatar da sun yi magana suna raye kai suna jarirai bayan ya ce inni abdullahi sai ce ataniyal kitab amma ba da littafi ma'anahu sa'utiyal kitab Allah zai ba da littafin linjila ya ce atani kamar an ba ni littahaƙuƙi ne wata sabbut domin tabbas abin zai faru na sha faɗa muku anan cewa duk abin da Allah ya zartar to shi Allah iya kiran abin ma da kamar yayi an gama kawai dan domin ba abin da zai hana abin yiwa kamar kiyama ce inda yake cewa ata amrullahi fala tastajilu ata amrullahi fala tastajilu Allah ce amrullahi ata al'amarin Allah shine tashin alkiyama yazo ku daina gaggawa kaga sai Allah ya kira abin da fi'lu madin ya mazo ya wuce kamar a wannan ne da Allah ta'ala ke ce dukkan rai zai ɗanɗana mutuwa amma a ayar ya ma ɗanɗana mutuwa kullu nafsin kullu nafsin da'iqatul maut kun ga za'iqatul maut ya ma ɗanɗana mutuwa domin ba abin da zai haɗa ɗan mutuwa babu ai mun ga ishara a ƙasar na 'yan watannin na sai Allah ya jera wa an su jigajigai a kowane fanni fannin nan guda uku da yake su ne jigajigan tucen zaman zama da al'umma masu mulki da masu ilimi da masu dukiya to a 'yan kwanakin nan duk mun ga ishara akan wannan farko dai ga babban malami malam dr idris abdulaziz bauchi allah ya karbe shi malami ne masani allah ya karbe shi sannan ƙasa da wata ga alhaji aminu arzikin ɗan data inda kuɗi iya siyan rayu ɗari zai siya yasa a jikinsa amma Allah ya nuna cewa in dai kwana ya kare babu makawa sai an tafi ga general Muhammadu Buhari kwana biyar yau da rasuwarsa shi ma ya koma ga Allah ya yi gwamna ya yi minista ya rike pta ya yi shugaban ƙasa sau ɗaya sau biyu sau uku duk wata kujera babba ya na hau ya rike a ƙasar nan amma allah ya karɓe shi an fahimci wannan kunga kowane rai ya ɗanɗana mutuwa ya wuce sai dai in lokacin bai zo ba an fahimci wannan to anan ya ce ata ni alkitaba allah zai bani littafi lokacin da na kai munzulin shekarun da allah zai bani ya bani ba waje alali nabiyan kuma has abu na biyu kuma Allah ya maida ni annabi ina wannan maganar za a bar littafi kuma ni annabi ne ataniyal kitabu wa ja'alin nabiyya wa qala mujahid yace wa ja'alni mubarakan afwan wa ja'alni mubarakan Allah ta'ala ya sanya ni mai yawan albarka ne ai nafa'an mai yawan amfanin mutane da alkhairi imamu mujahid yake cewa muallimul khaira Allah ya sanya ni mai sanar da mutane alkhairi mai koya musu addini ne atani alkitaba waj'ali nabiyyan sannan waj'ali mubarakan aina ma kunt sannan wa ausani Allah ya umarce ni bihima da waɗannan abubuwa sannan wa barran biwalidati sannan Allah ya sanya ni mai yawan biyayya ne ga mahaifiyata mai nagarta ne mai bi ne ga mahaifiyata walam yakun jabbaran asiya Allah bai sanya ni jabbari ba mai safon Allah sannan bai sanya ni shakiyan shine allazi yuznibu wala yatu wanda yake zunubi ba ya tuba Allah bai sanya ni wannan ba an bai mutana kun ga yace atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan Allah ya sanya ni mai yawan albarka ne duk inda annabi Isa ya sauka albarka ce an bayyana wa ausani bis salati sannan Allah ya mun wasici ya umarce ni da sallah wa zakati da zakka samma dumtu hayya matkar ina da rai matkar da rayuwata to Allah ya dora mun wajibci akan waɗannan abubuwa yin sallah ba da zakka ga wanda ya sami iko sannan sai ya ce wa barran biwalidati sannan Allah ya sanya ni mai nagarta ne ga yatimata an ce annabi isa alaihi salam mahaifiyarsa tana masa abin talle iya ɗorawa aka iya zagayawa iya siyar mata domin nagarta ga yati masa annabi ne mursali ne an fahimta iya cikin ulul azami ma minar rusul amma sai yati masa ta mai abun talle ɗora aka iya yawo iya siyar mata domin nagarta da biyayya ga mahaifa an fahimci wannan sau daga wannan abu ne wanda zai nuna kan cewa duk wanda yake neman ya samu albarkar duniya da lahira sai ya bi mahaifansa dole ne wannan ga wannan tabi'i a wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karni wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Umar dan Khattab ka dinga bincike idan ka samu labarin mai wannan sunan ya zo da kasar Yaman to ka ce ni na ce ma addu'a Umar ɗan Khattab manzon Allah ya faɗa masa wannan. Duk shekara idan an zo aikin hajji sai Umar ɗan Khattab yana tambaya iya ce ina mutanen Yaman in sun ce gashi su sai ya ce akwai wani mai suna Uwaisu sai ya ce babu ana nan duk shekara wata ran sai aka ce ai ga mai suna Uwaisu yanzu. Dama manzon Allah ya faɗa Umar ɗan Khattab siffofin sama da ya je duba ya ga shi ne ya tambayi sunansa ya mai duk tambayoyin da zai masa ya tabbatar da shi ne. sai ci ta uwai su manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da bakinsa ya ce ka yi min addu'a an bayyanta manzan Allah ya ce ka yi min addu'a ya ce manzan Allah ya ce na ma addu'a ya ce e sai yi masa addu'a shi kenan sai umar ɗan kaɗo yake ta uwai su da Allah zan tambi ka mai surun ka tsakanin ga Allah manzan Allah bai ganka a duniya ba amma Allah ya ba shi labarinka kuma har wannan daraja ta fito a ƙarƙashinka me labarin sai ce shi dai mutum ne mai yawan biyayya gayyati masa ya ce na samu labarin manzan Allah ya bayyana abin da ya sa ban zo wajensa ba domin tsabar hidima da na shagaltu da ita da gayyati mata dalilin da ya sa kenan ban zo na samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma na yi imani da abin da ya zo da shi na yi da shi kun ga biyayya ga mahaifa hatta sa Allah yake biwa manzon Allah labarin wani tabi'i wanda ba bai ga manzon Allah ido da ido ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakinsa ya ce ridallah fi ridal walidai wa sukutullah fi sukutul walidai yardar Allah tana karkashin yardar mahaifa haka nan fishin Allah iya karkashin fishin mahaifa duk wanda yake so Allah ya yarda da shi to ya dinga yi wa mahaifansa nagarta har su amince da shi duk kuma wanda yake son Allah ya fishi da shi to ya dinga kokarin bata wa mahaifansa rai har su fishi da shi wannan shine kaida yasa duk wanda bai gama da mahaifansa lafiya a rayuwa ba ba shi ba albarkar rayuwa kuma dole sai ya zama bawon mutane a duniya wallahi sai ya kwana ya tahi da bakin ciki a rayuwarsa wannan sunnar Allah ce wanda bata gogewa in kana son rufin asirin kejiya har ka mutu to ya zamto mahaifanka kuna da kyakkyawar alaka da su domin girman mahaifa ba ya uwa ko da sun mutu ma duka ba sa duniya to haƙƙinsu bai sauka kanka wani daga cikin mutanen madina ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah mahaifa na biyun duka sun koma ga Allah akwai wani haƙƙinsu da ya ragu a kaina sai shi akwai mana na farko ka dinga musu istighfari istighfaru lahuma ka zauna ka dinga zazzaga istighfari kace Allah wannan na mahaifana ne an bayyana wannan sannan wa du'a lahuma ka dinga yi musu addu'a rabbirhamhuma kama rabbayani sagira rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira a cikin sujjada ne ƙarshen tahiya ne kayi karatun alƙur'ani ne kayi sadaka ne kayi kyauta ne kayi wani aikin alkhairi ne ka dinga sanya su addu'a abu na uku manzala ya ce duk alkawarin da mahaifanka suka yi ba su cika ba suka mutu ka je ka cika wani alkawari sannan ka girmama abokansu duk wanda ka san abokin mahaifinka ne to ka je ka girmama shi duk wanda ka san kawar gyatimar ka ce ka je ka dinga gaire ita kana girmama ta wannan shi ne abinda mazan Allah ya faɗa ce ko da mahaifinka duka ba sa nan to wannan haƙƙin iyakan kai ma har ka koma ga Allah an bayyana wannan yasa annabi Isa alaihi salam ya ce wa barran bi walidati walim ya ja'alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni jabbar ba shine asiyan Allah bai sanya ni mai yawan saban ba. shaqiyan fassarar shaqi shine marashin rabo lahira shine shaqi marashin rabo a lahira wanda bai samu rahamar Allah an fahimta kuma ana cewa allazi yaznibu wala yatu wanda yake yawan zunubi baya tuba shine shaqi Allah karba mu da shaqi shi da shaqiyanci Allah ka sanya mutanen kirki ne daga nan mai Allah ya ce
wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya annabi sai ya ci gaba da magana da cewa wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata gare ni ai assalama indal wilada annabi Isa ya samu aminci daga Allah a lokacin haihuwa ai ba a taba haifar abin haihuwa kama annabi isa ba in minute aka samu junansa aka haife shi kuma yi magana an fahimta bayan an haife shi ma sai ga ruwa ya bayyana a gun da yake don Allah ya kwantarwa da gyati masarai sannan ga bishiya ta dubino da ta bushe shekara da shekaru na nan maryamu tana jingina da dubinan sai Allah ya sa dubinan ya rayu ya yi ganye ya ya'ya a take ya'ya har ya'yan suka sako take ci kaga ya samu aminci ai amma kai da ka haife ka lokacin yunwa lokacin tunubiya kaga ai sai a hankali kenan an fahimta da kyau saboda ka annabi sai ya ce wassalamu alayya yawma wulidtu ran da aka haife ni ina cike da amincin Allah kuma ya samu aminci min da'ani shaitan daga zunguri shaitan yasa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin duk abin haihuwa idan an haife shi sai dan ya zo ya zungure shi shedan ya yaya kushe shi ya cara kuka sai maza da ce illa illa maryamu wa ibnaha sai na nan maryamu da danta sune shedan tun suna jariri bai zo kusa su ba tunda ita na nan maryamu mahaifinta ya ce wa inni sammaituha maryam wa inni uizuha bika wa zuriyataha min ash-shaytanir rajim na sanya mata suna Maryam Allah kuma ina neman tsarinka ita da zuriyarta Allah ka kare su daga shedan abin jefewa yasa da ita da danta shedan bai taba zuwa kusa da su ba an fahimta yasa wannan aminci ne aminci ne daga Allah Allah ya tsare shi daga aminci ya mai aminci ya tsare shi daga sharrin shida shine wassalamu alayya yawma wulidtu sannan wa yawma amutu ran da zai koma ga Allah Allah ya mai aminci ba zai mutu mushriki ba ba zai mutu da sabon Allah ba an fahimta ai babban arzikin mutuwa ka mutu da imani wannan shine babban arziki ya dan uwa ƙarshen ka ya zamto ka cika da imani ka cika kan kalmar shahada ka cika akan tafarkin sunna to wannan arziki ya taru a gare ka to annabi yasa Allah ya masa alƙawarin zai mutu cikin tauhidi sannan wa yawma yub'asu hayya randa kiyama za ta tashi Allah zai amintar da annabi Isa daga dukkan rikici tashi alƙiyama la yahzunuhumul fadhul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun Allah zai kange su daga alfaza al-akbar iri abin nan alfaza tsawa al-akbar mafi girma wanda za ta faru a kiyama to annabawan Allah da sauran mutanen kirki Allah zai tsare su daga wannan firgicin Allah ya samu na ciki amma duk wanda ba su ba kam babu shakka firgicin alkiyama Allah ta'ala da kansa yake cewa inna zalzalata sa'ati shay'un azim hakika girgizar alkiyama a ce kwatsam kiyama ta tsaya Allah ya ce kai al'amari ne mai girma yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at idan kiyama ta tsaya dukkan mai shayarwa za ta fizgi abin da take shayarwa da jefar da shi ku duba kaunar ɗa da uwa musamman jariri musamman jariri Allah ya ce idan kiyama ta tsaya duk uwar da take share ɗanta sai ta fizge ɗan a kan maman da ta jefar da shi ta zahalu kullu murdi'atin amma arba'at Allah ya ce wa tadau kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai juna biyu sai ta haife shi a ranan ko da cikin wata ɗaya ne Allah ya ce wa tarannasa sukara za ka ga mutane suna cikin ɗimuwa hankalinsu ya fita daga cikinsu amma Allah ya ce wa mahun bi sukara ba ma yi suka sha ba ina ma kayan mayan da yake ina ma kayan mayan bayan tana ka sha Allah ya ce walakin na azabar lahi shiri azabar Allah ce matsananciya ta sa kowa ya fita daga hankalinsa to annabi isa iya cikin wanda Allah ya amintar da su daga dukkan razani da firgicin da zai faru a kiyama Allah ya samu da cikin su shine wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya daga nan fa
ذلك عيسى بن مريم na'am قول الحق الذي فيه يمترون zalika isa ibn maryam malamai suka ce zalika allazi qala inni abdullahi isa ibn maryam wanda yace ni bawan Allah ne an fahimta farkon maganarsa a duniya wanda yayi wannan maganar to isa ibn maryam isa ne dan maryam ba isa dan Allah ba ba isa Allah ba isa ibn maryam wanda yace ni bawan Allah ne Allah ya mai da ni annabi ya sani mai albarka ya mu umarnin sallah da zakka matukar ina raye ya umarce ni da biyayya ga gyati mata bai sanya ni mai yawan sabo ba bai sanya ni mai yin zunubi ba tuba ba shi wannan mai maganar ina Isa bin Maryam tun zalika ismul ishara ne yayi yaudu ila hadhihi a hadhihi hadhihi jumla ismul ishara ta koma zuwa ga waccan jumla din an fahimci wannan zalika Isa bin Maryam ai imma kala qaulul haq zalika isa ibn maryam qaulul haq wannan shine isa dan maryam wanda ya faɗi magana ta gaskiya an fahimci wannan kaga dai ce inni abdullahi dinna to magana ce ta ƙarshe a zama gaskiya kenan zalika isa ibn maryam qaulul haq wanda yayi magana magana ta gaskiya allazi fihi yamtarun wanda kuma wa'ansu daga cikinku ya zama to ya telefon suna samun sabani cikin maganar tasa suna canja maganar suna bata wata manufa da ba amma shi ga abin da ya ce da bakinsa shi bawan Allah ne an fahimci ga magyatin masana ya ce ubangiji ya mai umarni ya yi sallah ya bada zakka Allah iya sallah Allah iya bada zakka Allah iya da mahaifiya babu wannan to amma annabi Isa duk ya tabbatarwa da kansa wannan ya ce an ban umarni na yi sallah kaga ba Allah bane an ban umarni na yi zakka kaga ba Allah bane an mai da ni annabi an sanya ni ni mai albarka ne kaga duk wannan ba safar Allah bace an fahimci wannan sannan an mun umarni yi wa mahaifiyata biyayya kaga iya da mahaifiya kuma shi Allah lam yalid ne wa lam yulad an fahimci wannan kuma ya ce aminci ya tabbata gare ni ran da aka haife ni Allah ana haihuwarsa ran da zan mutu Allah yana mutuwa ran da za a tashe ni Allah akwai wata tahi da za a yi masa kiyama babu haka duk wannan shine qaulul haqqin annabi Isa ya faɗi magana magana ta gaskiya allazi fihi yamtarun wanda ita maganar wa'ansu daga cikin an bayansa suke ta samun sabani suke ta samun son zuciya suke ta samun kama kame da caccanja magana daga cikin duk abin da annabi Isa alaihi salam ya faɗa daga nan mai faru
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
Allah ta'ala ce ma kana lillahi bai dacewa ga Allah an yattakiza min waladin a ce Allah ya riƙi ɗa wannan magana ba ta dace ga Allah ba sai ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah ya tanzihan lahu an zali tsarki ya tabbata ga Allah game da wannan magana da suke jingina ma wa Allah na ɗa yasa Allah yake cewa takadu samawatu yatafattarna min تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا saboda me أن دعوا للرحمن ولدا daga nan fa وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا muje إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Allah ya ce takadu samawatu sammai sun kusata su kekkece takadu samawatu yatafattarna min sama ɗaya har bakwai sun kusa kekkece su dare watan shakul ardu ƙasa mata daddare ta baje ta bubbuɗe ƙasa ta w- ta yi wa- wagawa gan ramuka a kanta duk saboda me an da aulin rahmani walada duk lokacin da aka jingina wa Allah ɗa to sai sama ta yi kamanta kekkece ƙasa ma ta yi kamanta daddare a duk lokacin da aka jingina wa Allah ɗa sai Allah da kansa yake cewa ma yan bagilin rahmani bai kamata ga Allah ne rahama an yi taki da walada akan ya riƙi da Allah ne zai da ɗa dama ɗa ana neman sa ne don manufa guda biyu kawai manufa ta farko ya taimake ka tun kana da rayuwarka ya fara datawa ya fara girma ya dinga ɗauke ma wa'ansu ɗawainiyar ko ya je yi wani abin alkhairi ka yi farin ciki manufa ta biyu kuma idan ka mutu ya ma addu'a wannan shi ne manufar kawai da ake neman da kan shi amma an ɗabe cika wannan ba to rahin zama ya fi alkhairi ɗan da ba zai sa wa mahaifansa farin ciki ba ɗan ba ɗan da ba zai hutar da mahaifansa ba ɗan da ba zai wa mahaifansa addu'a bayan sun koma ga Allah ba to wani ɗan ba shi da amfani to Allah me yake da bukata game da wannan Allah iya bukatar addu'a Allah iya bukatar taimako duk ba ɗaya daga cikin wannan shi yasa ya ce wa bayan bagilin rahmani an yattakiza walada bai kamata ga Allah ya rahama akan ya riki da in kullu man fis samawati wal ard duk abin da ke cikin samai da kasai illa atir rahmani abda kowa zai zo wa Allah a matsayin sa na bawa kowa bawan Allah ne ba wani wanda yake da matsayi fiye da na Abdullahi an fahimci wannan sai dai wanda Allah ya fifita kaman annabawa da manzanni da mala'iku to wani Allah ya ba su wata baiwa da daraja ta musamman amma dukkan wani abin halitta zai zo gaban Allah matsayin sa na bawa an fahimta shine ma kana lillahi an yattakiza min walidin subhana idza qada amran idan Allah ta'ala ya zartar da wani hukuncin sa to zai ce inna ma idza qada amran idan Allah ya yanke ya zartar da wani al'amarin sa fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kamar Allah ya ce kama ce tunda kaf din shi ka- sun ce kafu tajbih ne wai ba Allah in yi nufi ba zai ce kun fayakun a'a kamar kun fayakun ne duk abin da Allah ya so ya zartar to kamar kun fa yakun ya zartu ba wai in Allah zai yi abu bane sai ya ce kun sannan fa yakunu a'a ba haka bane misali Allah yake bayarwa domin a ƙara matsoma da irin ƙudurar Allah a kusa da kai ga gane duk abin da Allah ya so ya zartu to kamar a ce kun ya kasance fi kun ya kasance shi kenan an fahimci wannan daga nan mai Allah ya ce wa inna Allah
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه hmm.
هذا صراط مستقيم Allah ya ce wa inna Allah kuma an karanta wa anna Allah wa inna Allah rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku an ce wannan da iya cikin maganar Annabi Isa alaihi salam Allah shine ubangiji na mahalicci na abin bautata sannan kuma shine mahalicin ku abin bautar ku saboda ka fa'buduhu ku bauta ma wa Allah Allah shi kadai ne abin bauta kaga a can ma sai yake cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum Allah ba abinda nace musu ma qultu lahum illa ma amartani bihi lokacin da yace kai ne kace a bauta ma da kai da mahaifiyarka a anta qutala nas takhizuni wa ummi ilahin min dunillah qala subhana yace Allah tsarki ya tabbata gare kai aini da ka aika ne ma na ji a matsayin manzo Allah ba abin da na ce musu faci abin da kaman umarni da faɗa musu kuma abin da kace na faɗa musu shine ani ibudullaha rabbi wa rabbakum mu bautawa Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim Allah lokacin da nake cikin su kai ne shaida falamma tawfaitani lokacin da ka daga ni sama kunta antar raqiba alaihim Allah kai ne kake kula da duk abin da suke yi ni ba na na ba sa abin da suke ba wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai ne mai ba da shaida akan komai in tu'azzibhum Allah har in ka musu azaba fa innahum ibaduka ciya su bayinka ne wa in taghfir lahum Allah in kai musu gafara ka yafe musu fa innaka antal azizul hakim Allah kai ne al azizu mabwayi al hakim ko mai taro hikima sai malamai suke cewa a cikin wannan siyakin za ku gane manufar annabawa ta san alkhairi manufar annabawa ta san kowa ya samu rahamar Allah tunda a yanzu ya kai ya kawo ma akwai masu bakin cikin mutum ya samu rahamar Allah wallahi akwai rahama Allah zai ce kaza rahama jin kai a mai ado amma wasu bakin ciki suke yi ba sa san sai Allah ya ji kanwa ne to kai kuma idan ka mutu kai ma kana buƙatar a ce Allah ya jigan kuma ka buƙata shi ne abin tambayar ai duk wanda ya ce kar a ce Allah ya ji kanwa ne to abin ya ka tambaye ji kai in ka mutu kai ma baka so a ce Allah ya ji kanka ai inna Allah ya gafiru zunuba jami'a duk zunubi Allah ya ce iya gafarta shi gaba daya inna huwal ghafurur rahim an fahimci wannan annabi Isa ku duba fa bauta aka an ce shi Allah ne an ce gyati masa Allah ce kuma an je kiyama Allah ya tsaye da shi ya tambaye shi kai ne kace ya bauta ma amma da ƙarshe sai cewa Allah in tu'azibhum bainahum ibadu Allah in ka musu azaba waɗannan masu bauta min a matsayina na bawa su bauta min su ɗauko haƙƙinka su bani duk da bani na umarci su ban san sun yi ba Allah idan ka musu azaba bayinka ne ya Allah amma wa in tagfir lahum Allah idan ka musu gafara fa innaka antal azizul hakim Allah kai mu bayani ba abin da ya gagare ka dan ka yabe musu ma ba koyi ba kuma kai mai yawan hikima ne zaka iya yabe musu ba sai malamai suka ce annabi Isa ya rinjaye da bangaren Allah ya yabe musu ka duba sun mutu kafirai ne ba sun mutu suna bautar wani Allah suna hada Allah da wani amma annabi isa yake cewa Allah idan ka musu gafara kai mai izza ne kai mai hikima ne an fahimci wannan a annabi ibrahim alaihi salam ya ce zai nema wa babansa gafara bayan ya mutu iya mushriki ya ce sa'astaghfiru laka rabbi duk da ya san ba musulmi bane ya ce Allah ne alƙawari zan nema wa babana gafara a gobe Allah domin kai mai yafiya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya newa babbansa Abu Talib gafara lokacin da shi ma ya mutu yana cewa ana ala millati Abdul Muttalib ya ce ni na mutu kan addinin iyaye da kakannu addinin gargajiya lokacin da manzo Allah ke cewa qul la ilaha illallah ya am qul la ilaha illallah kalimatun tuhajjuka biha indallah ya babba ka ce la ilaha illa ka cika da ita idan ka cika da ita to ni zan tsaye ma akan wannan kalmar Allah ba zai ma azaba alai karshe ga su Abu Jahila kusa da shi da shi da wasu manya-manyan kafiran garin Makka suke cewa yanzu zaka mutu kan addinin yara zaka mutu kan addinin yara sai ya bude baki ce ana ala millati Abdul Muttalib ni dai na mutu kan addinin gargajiya iyaye da kakanni sai manzan Allah ya ce wallahi Allah yana nema wannan babbanawa gafaranka sai dai kai ka hana ni haka manzan Allah ya ce zan nema mai gafara sai dai in Allah kai ne ka hana ni zan ba wannan fa an kafirai ne tsantsa to ina ga mutumin da yake sallah dutsiya da yayi alkhairi ai dutsiya yayi alkhairi kuma kai ma ka san kai kai ma ka san yayi dai hasada ya haifi yaya ya tarbiyyanta sun yi karatu sun amfanar ya yi zumunci ni dai ban kama suna ba ko yawa ni dai ban kama suna ba ya yi zumunci ya yi alkhairi ya yi kyauta ya yi sadaka ya karanta ƙur'ani ya gina masallaci ya zauna ana tafsirin ƙur'ani ya sa ƙur'ani a gabansa ko duk ba yi wannan ba kuma kana baƙin ciki don an ce Allah ya gafarta masa wannan wace irin baka zuciya ce wace irin baka zuciya ce wannan arne da ya mutu a arnanci annabawa suna roƙa mai gafarar Allah wani musulunci kake ana koyi wannan kai ba dai addini ba dai addinin Allah wannan ba ba dai addinin Allah ba an bayyana wannan da kyau ko saboda haka Allah ta'ala yake cewa a ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu Allah shine ubangiji na shine ubangijinku fa'buduhu ku bauta masa shi kadai haza siratul mustaqim wannan shine tafarki madaidaici a bautawa Allah ba tare da hada shi da kowa ba wannan shine tafarki madaidaici hanya tun daga duniya har aljanna Allah ka kashi mu akan wannan hanyar daga nan fa na'am فاختلف الأحزاب من بينهم hmm.
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم Allah ce faktalafal ahzab bayan annabi Isa ya gama wannan magana ta sa duka sai aka samu wa'ansu kungiyoyi wanda dama su nasara malamai sun ce sun rabu gida uku ne akwai annasturiya akwai almalikaniya akwai alyaqubiyya wannan sune farkon rabaraban nasaranci a duniya to ataki suka dare suka zama kungiyoyi guda uku bayan annabi isa ya kammala wannan magana wasu suka ce a wannan ai Allah ne Allah ne sauko ya sauko daga sama ya zo yake wannan magana so ne kaso na daya wa'ansu kuma suka ce a ai dan Allah ne so ne akubiya so ne suka ce annabi isa dan Allah ne ai dan Allah ne ya zo yake mana magana domin in ba dan Allah ba wa zai yi magana cikin zanin goyo wa'ansu kuma suka ce a a akwai Allah iyana sannan shi ma wannan Allah ne sannan gyata masa ma Allah ne su ne yan trinity an bayyana wannan tun daga nan suka rabu haka shine faqtalafal ahzabu min bayni fawailun lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim Allah ya ce bone na azaba ya tabbata ga kafirai min mashhad ga wani ne da kowa zai halice shi shine yin alkiyama yawmin wani ne azim mai girman gaske mai girman al'amari to duk wanda ya mutu akan wannan aqida bai tuba ba to ya mutu akan aqida kafirci kuma Allah ya yi alƙawarin zai masa azaba daga nan mai Allah ya ce
أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا hmm.
لكن الظالمين اليوم في ضلال مبين lakin zalimuna لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Allah ya ce asmi bihim wa absir ay ma asma'ahum wa absarahum wa zai fi su ji ne wa zai fi su gani yaushe yauma ya atunana ran da za su zo su same mu inji Allah bayan zana ce musu bi Allah suna kiba su bi manzon Allah suna kiba to sai Allah ya ce ba wanda ya fi su ji ba wanda ya fi su gani amma a ranar alkiyama amma a yanzu ganin ake so yayi amfani a yanzu ake so jin yayi amfani ka ji gaskiya ka ga gaskiya ka bi amma in baka yi wannan ba a kiyama za ka fi kowa ji jin da ba zai ma amfani ba za ka fi kowa gani garin da ba zai ma amfani ba shi ne yau mai a tunana ran da za a zo wani da su in ji Allah lakini zalimuna yau sai dai su a zalimai a wannan yini a lakini zalimuna yau mafi zalimubi a zalimai da duk wani a zalimi to a yanin alkiyama iya cikin bata mabayyani batan da zai shiga wuta iya ji iya gani bayan da zai ai karshen bata kenan Allah ka rama mu da wannan bata daga nan fa
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
Allah ce wa anzirhum ka gargade su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal hasra ranar tabewa ita ce ranar alkiyama la haula wala quwwata illa billah Allah da kansa ya kiraye ta yawmal hasra ranar hasara ran da duk wanda yayi hasara ba shi ba mai kiyawa daga nan har abada an fahimci wannan hasara manzon Allah ya faɗa mana irin nau'in asara da za a yi kiyama ya ce daga cikin wanda suka fi kowa buga asara a kiyama shine mutumin da zai je gaban Allah da sallarsa da zakkarsa da azuminsa da kyautarsa da komai sai dai a duniya ya zalunci wani ya yi wa wani ƙazafi ya zub da jinin wani ya ci kayan wani bai biya ba ya yi wa wannan shari ya yi wa wannan kaza to sai a dinga ɗauko wannan ladan azumin da zakkar da da da da da sallar da komai ana ɗauka ana biyan bahi da su haka manzon Allah ji ne muflis duk kayansa na lada a dinga biyan bahi da su a gaban sa garan kiyama to kaga ai ba hasara tafi wannan ai ka je da kayanka kana ganin zaka samu aljanna to ashe cutar da kai a duniya da zalunci da fin karfi da kisan kai da zub da jini da waye da waye duk da su za a biya bayin Allah bashin bayin da kace baka biya su kaga mutun zai tabe hasara da babu ba ta da iyaka shine Allah ya ce ka tsoratar da su yawmal hasara rana hasara idh qudiya al-amr lokacin da Allah ta'ala ya yanki al'amarin sa na kiyama wa hum fi ghablatin wa hum la yu'minun suna cikin gafala suna cikin rafkanuwa a lokacin da ba su yi imani ba ana ta kiran su imani sun ki sun gafala sun rafkana to ka tunatar da su akwai ranar hasara ta ranar tana zuwa ita shi ranar alkiyama daga nan fa
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون Allah ya ce inna nahanu inna din nun ne ba da jam'i ba nunul almu'azzima nafsuhu ne ko nunul usma ji malaman lugha suna cewa nun ce ta girmamawa Allah da kansa yake girmama kansa yace mu ne nan inji Allah narisul arda za mu gaji ƙasa gaba ɗayanta wa man alaiha da abin da ke kanta duk wannan abin da ake targima a kansa gidaje gonaki motoci kadarori waye duk sai an mutu an basu ba mai su shi ne Allah ta'ala dama yake cewa a kafin kiyama ta tsaya ma Allah ta'ala sai yake cewa sai na mai da ma'alaiha sa'idan juruza wa ina da ja'ilu na ma'alaiha sa'idan juruza duk wani abu da ka sani mai ba da sha'awa abinda ake rigima a kansa to Allah ce sai na mai da shi bola me abu mafi tsada da daraja a ƙasar nan ba kujerar shugabancin ƙasa ba to sai Allah mai da ita bula kafin kyamata ta tsaya a juji za a ganta wallahi ba mai ba mai cewa ta sace an fahimci wannan tana za a gane duniya aikin banza ce kai dai ka nemi lahira a cikin ta kawai shine ribarka Allah ce za mu gaje ƙasa da abin da ke kanta wai izai isharu utilat ko lokacin da za ga raƙuma suna ta yawo ba mai su akwai lokacin da haka za ta faru kaga motoci a zube a bakin titi ba mai su kaga mashina ga sunan sabi daldal ba mai su ba yanzu an hana mashin ya yawo karfe bakwai ba to da wanda ya hana din da wanda bai hana ba ma duk sai ya zamto ba mai kowa da komai komai sai ya tsaya komai sai Allah ya mallake shi gaba daya an fahimci wannan ko shine inna nahnu narisul arda wa man alaiha sannan wa ilaina yurja'u kowa za a dawo da shi zuwa gare mu za a dawo da kai ko kana so ko baka so za a sa mala'ika ya ɗauki ranka a juyar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne ƙarshen ƙisar annabi isa alaihi salam kuma za mu ga ƙisar annabi ibrahim alaihi salam sai Allah ya kai mako mai zuwa insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da muka yi ko tutubin harshe Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa mu gama da rayuwa lafiya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah majinyatan mu Allah ka warkar da su Allah ka ba su lafiya masu neman alkhairi a gunka ya Allah ka hada kowa da rabansa na alkhairi Allah ta'ala muna roƙonka wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwanmu na musulunci Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da zai zama alkhairi a gare mu Allah ka haɗa mu da shi duk abin da zai zama shari a gare mu Allah ka raba mu da shi ya Allah ta'ala muna roƙonka masu yi wa addini hidima duk inda suke Allah ka dafa musu Allah ka saka musu da alkhairi masu yi wa wannan masallaci namu hidima Allah ya kai musu albarka tun da kan limamai ladanai yan kwamiti da sauransu Allah ta'ala ka yi wa kowa alkhairi yan midiyar mu Allah ya muku albarka yau mun samu babban bako malam Musa Amir ɗaya daga cikin manyan 'yan midiyar mai gidanmu malaminmu malam musa adam mai hula allah ta'ala ya kara mai lafiya to muna da shugaban kwamitin midiyas yanzu haka muna tare da shi malam musa amir kuma dan hizba kuma alarama allah ta'ala ya kara yawa rayuwa albarka wannan ziyara da aka mana muna farin ciki kwarai da gaske muna kuma fatan alkhairi allah ta'ala ya kara wa rayuwa albarka muna kara addu'a ga shi wannan mai gida allah ta'ala ya masa jagora akan dukkan al'amuransa na alkhairi Allah ta'ala ka riƙe hannunsu daga aikata aikin da ba alkhairi ba ya ta masa Allah ya ƙara mata lafiya muna ƙara addu'a ga 'yan kasuwarmu da muke tare da su a nan da dukkan ma'aikata duka Allah ta'ala yi wa kowa albarka cikin nemansa da samunsa akwai dattawanmu da muke tare da su a nan Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu lafiya sauran matasa da 'yan agaji da 'yan midiya da sauran kowa da kowa Allah ta'ala yi wa kowa albarka Allah ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ramma Allah ya saka da alkhairi Allah ƙara yi wa rayuwa albarka mana addu'a Allah ta'ala ya karbi dukkan ayyukanmu na alkhairi Allah ta'ala ya tsare mu daga fadawa cikin shari Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum